أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ نوري لنا بهذا المحضر والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بسفر بسم الله الرحمن الرحيم وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديكم shi abin da aka ce matarbiyya mutum ya zamo shi ya shirya kuma yana faɗar ya shirya da wasu daga cikin bayan allah shi ya tarbiyya ko mutum na son ya shirya sai ya nemi wanda yake ya tabbatar da shiryayye ne sai ya je ya zauna ƙarƙashin shi don ya shiryar da shi da sai ga aya na cewa alaikum mu an kusa ku ta kan kowa ya ta kan shi ta yi damu da kowa la ya zurru kun bangan da za ta da ta duk da kun shirya to duk wanda ya bace ba zai cuce ku ba kan ku damu da shi kaga in ka haka ne yanzu a fahimta ga zahiri sai ba magana tarbiyya ke ba za ka bata lokacin ka ba don tarbiyyar wani to wadin jiwa ta wace kanka kan kuwa ma ta fada shi na ka tambaye manzo Allah sun zama ku yi ta kawo wanda duk ya bace in ko kun shirya ba ba zai cuce ku ba kaga sun zama da yazo an shirya da mutane an ka aiko shi to dan me zai damu da mutane in ga wannan aya shi na ka tambaye shi me ma'anar ta faƙari manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ta nuna za a ra'aita shuhan muta in ka ga kwabru ya zama shi a kabi wa hawar muttaba son zuciya zama abun bi wa ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'ayi da mamakantar da kai ga kowane mai ra'ayi yana mamaki yana ganin burgewa na ra'ayin shi wato kaga kowa ra'ayi ne shi a ra'ayi shi a daidai ra'ayin kowa ba daidai ba ne don kaga waɗannan uku sun gaba duniya ba a laika biyu kowa ya sace nafsika ka kula kawai da kanka kai ta kanka kai ta kowa ka yi ƙoƙari kai kai abin da daidai ko kowa abin da ba daidai ba da zai cuce ka ba وقال عليه الصلاة والسلام manzo Allah ya faɗa ya ce fi su Ibrahima ya zo cikin littafan ko takardun annabi Ibrahim da Allah ba shi aka ce wa adal aqid ya wajaba ga mai hankali an ya kuna arifan bi rabbi ba bi zamani ya zamo masalin zamani shi nan da suka cewa as-sufiyu ibnu waqti shi sufi dan lokacin shi ne duk abin da aka bukata a yanzu na ladabi ga Allah to su fi shi yake damuwa da shi a ibn waqti to mutum ya zamo ya san zamanin shi mumsikan da lisanihi yana mai kame halshen shi mukbilan ala sha'ani yana mai gabatuwa ga abin da ya sha mai kai shi ne haka alaikum afsa ya zama kawai ko da yaushe kai abin da ya sha maka shi ya dame ka an cewa ko wata karawar wani zai rasa turmin da ka tashi kai sha'anin da ba kare ba ka haita mutu ne ka kama shiga sha'anin mutane haka sai ka bata lokacin ka wa alal aqil ya wajaba ga mai hankali an ya kula da arba'u sa'ati ya zama yana da sabon guda hudu wato ya kasa rayuwa ta kashi sa'atun yuhasibu fiha nafsuhu sa'a guda ya zauna ya nema kai ne hisabi ya tuna abin da ya nemi Allah ya gode Allah da wanda ya nisa ko ya tuba da niyyar ba zai kowa ba wa sa'atun yunaji fiha rabbahu sa'a guda ya zama yana gana da ubangiji shi kadai wasa'atun yubdi fiha ila ikhwanihi sa'a dai ku zai ki saduwa da yan uwan shi amma ba ko da yan uwa ba alladina yubassiruna bi uyubihi wadanda ka lura da shi da aibu banai duk wanda ya rasa bai cewa wani ba ka kyauta ba to shi ga dake ta kuka yana gam da halaka abinda aka so ya zama ana gaya maka nan kayi daidai nan ba kai daidai ba ka gyara shi a tare ta gaskiya wa ya dullo lahu ala rabbi suna shiryar da shi ga ubangiji shi wa sa'atun sa'a guda ko yukhalli ya bayna nafsihi wa bayna shahawati al mubaha sa'a guda ko zama na kadaita daga shi sai kan shi da kuma abin da ya halatta na sha'awoyi abin da ya ka sha'awa ko da kwanta a huta a sha'awa ce ko kuma ya kadaita da iyalin shi sha'awa dai wanda yake halatta ya zama wannan sa'a baya komi bai saduwa da kowa ba kuma wani wuri ne ya kama ya dai huta kawai ya abin da yake halar gare shi ta ga babu lokacin da ya ce banza abu kama kala koko da da ya ce wato dai mutum ya yi ta kai ne to wasu yan yara guda biyu yan kitu kitu to sai ya zama halin kakanika ya samu haihiyarsu mijin babansu ya tafi kano ranar ana ruwa sai guda ya shigo da abubakar da umar ɗan cita kitin da muka ce mishi abubakar ina umar ya ce kai ni ta kai na ni kai ya fa kowa da ya ce kai ni ta kai na ni kai ba kai ma ka zama ta kanka ka kai ba ruwan ka da kowa ta kanka kai ta kanka ta kai na ni kai to shi ne wannan karatu ne kowa ya ta kai to kaga cewa tarbiya kaga ya bata ko taso mu kuma shi ne zai bayan wancan razaqana lahu zalika Allah arzata mana da za mu kasan lokacin mu kashe hudu ba za mu tozartar da ko minti daya ba nan ba za mu bari wani abu ya shiga cikin wani abu ba wa anana alaihi Allah ta mike mu akan haka ووفقنا كما الله يمن موافقة وصاحبنا بالعافية الله يبام لافية cikin wannan lamari ba wai lafiya rashin ciwon kai ba a ka zama ka samu lafiya tsakaninka da Allah fa innahu la gina lana an afiyati lamarin yadda yake ba mu da wadatuwa daga barin lafiya ta tsakanin mu da ubangiji wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu ne mulki بعد الله دمج بتدور المشين الله وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن تأمل كلامه وليدرك لما قال لما كاو بنفسه دكيش من أوله إلى آخره دلغور قوزوا كيشي عرف وجه المراد سيكان رزق أبو النبي ba wai a bar kula da nasiha da shiryar da mutane ba a wanda bai ƙetar ruwa ba to baya masu ranka kai ta kanka tukun sannan in ka ga ka isa ka shirya da ransu ka jawo shi ka shirya da shi amma kai ba shiryayye ba kuma ka zo kana shirya da wani to me za ka koya mai ke wanda za ka al'arif billahi sayyidul arabi ibn sa'id ya ce walmuradu da tarbiyyati abin nufi da cewa tarbiyya ta yanke yi halar mahaɗi a wannan gwagira wa tarbiyyati shi ne dai tarbiyya bil istilahi da istilahi allazi a hadasahu man ba'ad ahlul quruni talasati wanda wanda ya zo bayan karnonan can guda uku zamanin manzo suka sallama zamanin tabi'ai zamanin tabi'u tabi'u wanda yanzu suka ƙagi istilahin tarbiyya a sa ka halwa a hana ka jin daɗi a hana ka koshi a sa ka azumi a sa ka abubuwa don da zuciya ka ta yi tsarki in ta yi tsarki sai ka sadu da Allah wahai da tun da kan shehu zaro ta ce wani shehu zaro ku ya faɗa an ba da shi ya yi daga sashen shehu ne ya ce Allah in kaɗa tarbiyya ta islahi wadda an ka zo da ita bayan lalacewar zamani to lalacewar zamani ta kai ga kuma ya ƙara lalacewa zamani ya lalace aka ƙago tarbiyyar da za a sa kai tsarki tukun sannan a ƙyale ka don sai aka ɗauki wannan hanyar ita ba ta zama ƙwatatta misali ana tasawo don gudun duniya to sai aka rika tasawo don bidan duniya kaga lalacewa ta kai cikin lalacewa kenan na kasan dai shehin da ya gwada ma gabar sallah kuma ya kwana wannan shi kuma akwai wasu da yawa wanda sallah ta ai yanzu dai ba gane ba shi suna da wani da ya ta yi ilori wurin dokta wa Allah ya jiɗin shi ce zan kwanta ka a tada da yana tashi da kai na ba a yi azur ba ba a yi la'asar ba ba a yi magana ba ba da ya farka ya wanka ya shigo a shi ya tashi ya ce eh na ake samun ya haɗu wata giya ce a wani haramun fa ya haramun ne kama ta kai ɗan renon gidan shi balarabe musau ne ko an kame mashara'a ya ce na ake samun masauki hotel nan kusa ce akwai su da kai shi can shi ka gawa giya gare shehi ne ba a musulman ba a musulman ko a musulman ya rasu shi ma wai dariya ya kai awal renon shehu balarabe da aka bai shan giya bai sai da giya bai sha da giya ta naman ta kai waɗanda gusurin shi cewa shehi ya ce a kawo giya sai haka ne shi ta shi ce a giya haramu ne ba to to sai ta ce koma to haka wannan a ciki da tarbiyyar ka haka harka ta bace har zama tsarki da ya tsari وهي التي نعم وتابعه على ذلك المحق اليوسي رحمه الله تعالى يبيش كون ونبال وليس المراد عندهم أن التربية بمعنى الإرشاد بالكتاب والسنة وتلقين الذكر ونحوه تربية ورس وتسكنه باسنا به شريا وابا da alkur'ani da sunna da lakana wanda za a tarbiyyantar zikiri in ka ce za ka shiga tarbiyya ba sai an maka tajdidi ba a sa ka wurin don salatul fatihi akalla kai rubutu duk dare ko da ka wani za a ce haramun ne ba za a ce haramun ba kuma ba a ce wani shi ya yanke mutum na an daga lawan bali wannan da lakana take da makamancin shi min ma yuzihu batila min an-nafs daga abin da ka kauda ya gusar da banza shine banna daga zuciya ya zama zuciyarka ta wanke babu kazanta tun su aka yi allah ya zauna ce kana wurin ta kazan kazan ga hasada ga hujum ga riya ga keta ga sauransu da za ka ce kuma allah ya zauna ce na ruwan allah da zuciyar ka kazantanta wa bi qat'il ala'i da kuma yanke rataye rataye na duniya wal awa'iq daga jam'ul a'iq ko a'iqa abinda zai tare ka ya dabaibaice ka anha daga barin kusar da banna daga zuciyarka bisa ba isti'anatiha ala zalika saboda neman taimakonta akan samun haka bi madadi shehu da madadi na shehu wa himmatihi da himmat inda ya himmata shekhi duri da na bi hadal mahdari ta ɗauki zuwa ƙarshe da ka kira himmar shehu sai baiti mai gora himma ta shehu da himmar mustapha su gamu sannan da kowa ilahiya da magajiya in ka kira himmatu shehu to da himmar shehu ta zo za ta ta da himmar mazan allah himmar mazan allah ta da himmar allah inda ya himmata shehu ba shehu kakkalu shi kaɗai ba ka hararo mazan allah ka hararo hadarar zati ala hasabi ma udina lahu min hadratin la bizri daidai da abin da aka mai izini shi shehi ko kuma shi shehu mutajar radiyallahu anhu daga hadara ta Allah cikin sirri shi aw hadratin rasuli ko ko daga hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazata falke daga manzon Allah sallallahu alaihi yi mishi izini cikin ya tarbiyyaci al'umma aw manaman ko da bacci to waccan ita aka ne wannan da aka mai tukuta da sunna to ba su ne kadan kada da wai ta yanke a sha ahadan layi min zalika ya nisanta ga shine Allah ya tsare ko ya tsare ahalullahi daga su yi nuhin cawai tarbiyya da qur'ani da sunna da zikiri wai ya yanke a Allah tsare su su wannan wanzu da zaba iblis shi wai tafe dai koma ga azabul iblis karanta wannan bayani na abdulaziz dabbagi wanda yake bayanin shi ya kawo gobe Allah ba mu dama ta mu ji shi ta haka lafiya
na ya